رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka da kuma ina mai shaidawa babu abin bauta ta bisa da cancanta sai Allah shi kada yake bashi da abokin tarayya shine ubangiji na farko shine ubangiji da wanda suka biyo baya ya Allah kai tsira da bici ga sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ka zabe shi ka aiko shi da addini na gaskiya ya Allah kai tsira da aminci gare shi da iyalansa da sabansa da kansu ya ku yan uwa duk ran Allah tabaraka wa ta'ala duk wani duk ran Allah Allah tabaraka wa ta'ala zai bisar da shi ta fati kyakkyawa a duniya da kuma lahira lura da Allah tabaraka wata'ala a fili da kuma aure ya ku yi ruwa mulai wato muna cikin wasu kwanaki wanda za mu iya cewa juna wato muna yi wa juna murna muna yi wa al'ummar musulmi murna ga ainihin wato kusantowa wata na alkhairi wata na albarka wanda yake kyaututtukan Allah tabaraka wata'ala suna yawaita a ciki kyautar da Allah tabaraka wata'ala da yake bayinsa na ɗangulla da daki da gafara da yarda da kuma gidan aljanna suna yawaita a cikin wannan wata mai zuwa wata ramadan wata ne mai albarka Allah ta baraka wa ta'ala a cikin sa ne ya sauka da alqur'ani gabaki daya daga can ainihin wato lahu mahfuz zuwa ga ainihin wato saman duniya wani guri da ake ce da shi baitul izza Allah ta baraka wa ta'ala yake cewa wata ramadan shine wanda aka saukar da alqur'ani mai girma a cikin sa wanda yake shirya ne da su mutane da kuma fayyace wato ainihin shirya da kuma rarrabe tsakanin gaskiya da kuma bata Allah ta baraka wa ta'ala ya ce duk wanda rayuwarsa ta kai zuwa ga watan Ramadan wala ne ya abinci watan Ramadan duk wanda yake kuma bashi da lafiya ko yana halin tafiya to sai ya sha azumi to ya da kwanakin da suka wato kwanakin da ya sha azumi din ya rama bayan wato wuce Ramadan Allah ta baraka wa ta'ala ya ce yana nufin sauki ne gare ku ba yana nufin ya tsananta muku ba farar da azumin ramadan sauki ne ga rashin al'umma domin yin azumin wata ramadan akwai alkhairori mai yawa da yake haifarwa wato azumin bayan Allah ta baraka ta'ala daga ciki kuwa yana ƙara musu lafiya daga ciki yakan zanto sanadiyya wani adadi mai yawa su ga gidan aljanna kaga wannan ya zanto mai wato rahama kenan ta Allah ta baraka ta'ala yana sabbaba kaunar juna saboda mutane suna yawan kyaututtuka a cikin watan ramadan wata ramadan alkhairi ne Allah tabaraka wa ta'ala yace yana nufin sauki ne gare ku ba na nufin ya tsananta muku ba kar wani ya tunanin cewa a yi ba a ci ba a sha ba wannan tsanani tsanani ne Allah tabaraka wa ta'ala yace a'a Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin sauki ne gare ku ba ya tsananta muku ba ya ku yan uwa musulmai azumin wata ramadan wato farilla ce daga cikin farilloli na Allah tabaraka wa ta'ala shi azumin wata ramadan ɗaya ne daga cikin wato farillai ko ginshiƙe na addinin musulunci guda biyar yana daga cikin wato farilla guda biyar wanda dole ne sai mutum ya rada su sannan ya zama musulmi Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa ya kunna suka yi imani an wajabta yin azumin wata ramadan a kan ku kamar yadda yake an fara tashi a kan al'ummomin da suka zo kafin ku ma'ana azumin wata ramadan ba wai kawai wannan al'umma ce kawai Allah tabaraka wa ta'ala ya faranta maka azumin wata ramadan ba hatta yahudawa da nasarawa su ma a wancan lokaci an umarce su da yin azumi Allah tabaraka wa ta'ala ce kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka faranta shi ga waɗanda suka zo kafin ku sai dai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa akwai bambanci tsakanin azumin wannan al'umma da kuma azumin wato ahlul kitab shine daga cikin ke cewa bambancin cin wato abincin sahur su ba a yin sahur su kuma wato daga cikin nau'in azumin su akwai yin kwana uku gabaki daya a jere daga cikin nau'in azuminsu karan fara an fara da musu suna kwanaki talatin kamar yadda malaman tafsiri suke hakaituwa a ƙarƙashin wannan aya cewa su ma karan fara kwanaki talatin ne daga baya sai suka yi wani abu suka yi wato ainihin canji suka yi gyara a ainihin umarnin da Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su suke cewa wata shekara takan zo tsananin zafi tunda akwai zafi abin da ya kamata shine mu canza ba za mu yi azumin idan wato watan ya zafi cikin zafi ba sai mu ɗaga mu kai shi lokacin da yake mai wato yanayin da za a yi azumi cikin kwanci hankali cikin sauki da suka yi wannan sai an shin shugabannin su suka yi itibaɗin cewa to tun da dai haka ne sai mu fara guda goma tun da mun yi Allah ta baraka wa ta'ala laifin shiftin na ainihin lokacin da ya umarni to sai mu fara guda goma sai ya zarto su ahlul kitab suna azumi amma kwanaki arba'in bayan haka wanda yake shugaba kamar yadda malamai suka tabbatar da haka a cikin ummu hatul masajid da tafsirin alqur'ani mai girma ke cewa wato shi shugaban su din sai ya kamu da rashin lafiya bakin sa yana ciwo sai wato bakance cewa idan Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da shi akwai aikin da zai na alkhairi babba yana warkewa ko sai ya ce to ya ƙara azumi guda arba'in sai ya zanto azumin su suna yin kwanaki hamsin ana nan wani hau sai ya ƙara guda bakwai da wani zai sai cike musu guda sittin wannan al'umma kuma tana nan azumin ta guda talatin ne ko ma ashirin da tara wannan ita ce zaɓaɓɓiyar al'umma ba sa canji daga hannun da Allah tabaraka wa ta'ala ya umarce su ya ku bayan Allah ma wato ainihin wannan abin godiya ne ga Allah tabaraka wa ta'ala wannan abin yi wa juna wato murna ne da kusantowar wannan wata mai albarka wannan wata mai girma Imam Ahmad ya rawaito hadisi wanda aka rawaito daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wannan watan Ramadan ne wannan watan Ramadan ne ya zo muku a cikin wannan wata ana buɗe ƙofofin aljanna ana kuma rufe ƙofofin wuta ana kuma ɗaure wato ainihin shekaru a cikinsa ya ku bayan Allah hakika hadisai sun zo da yawa falala ta wannan wata mai albarka ta zo da yawa alkhairorin wannan wata suna nan da yawa ya zo cikin wani hadisi wanda aka rawaito daga Abu Hurairah ta Allah kara masa yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ya zamto ɗaya ga watan Ramadan wato daren farko na Ramadan annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sai a daure wato ainihin shaytanu da kuma kangararrun cikin aljanu duka sai a daure su sai a rike dukkanin kofofin wuta gaba ki daya ba za a bude kowace daya daga ciki ba haka nan sai a bude kofofin aljanna ba za a kulle kowace daya daga ciki ba sai wani mai kira ya kira sai ya ce ya bagi alkhairi amin ya mai nufin alkhairi kusanto duk wanda ke son alkhairi ya kusanto ya aiwatar da alkhairi wa ya bagi ya shawi amin duk wanda yake nufin sharri kuma da mummunan aiki sai a cikin takaita koma baya annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da waɗanda yake yantawa daga ainihin wuta wannan kuwa kowanne rana kullum sai Allah tabaraka wa ta'ala a cikin watan Ramadan sai ya ɗebi wani adadi na bayinsa waɗanda da an rubuta su a cikin yan wuta sai Allah tabaraka wa ta'ala ya wari wani adadi dukkanin kwanakin wato watan Ramadan talatin ko ashirin da tara nan sai an wari wani adadi an rubuta cewa an dawo da su sun zama kaɗan aljanna ya kuma yi maza ku lura da wato ku kalli irin wannan mira da Allah tabaraka wa ta'ala ya bambanta wata Ramadan ya bambanta wannan kaka'a ta alkhairi da sauran watanta ku lura da wannan matsayi da Allah tabaraka wa ta'ala ya bi waɗannan kwanaki din ya kuma yin Allah muna fuskantar wato ainihin wani lokaci waɗansu kwanaki na alkhairi waɗanda suke masu girma ƙwarai da gaske waɗanda yin ayyuka na alkhairi suna da girma matsayi a gurin Allah tabaraka wa ta'ala a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa lallai yana daga cikin abin da ya kamata akan duk wanda yake mai hankali shine ya tanadi domin fuskantar wannan wata mai albarka wato ainihin tanadi na ciki da kuma tanadi na waje tanadi na ciki ko shine mutum ya ainihin himmatu mutum ya yi himma ya yi wato niyya ya yi ainihin hudda a cikin ransa ka yi filanin cewa insha Allah wannan watan za ka yi waɗansu ayyukan alkhairin da dukkanin ramadan da ka azumta a baya ba ta irin wannan ba ya zamto adadin abin da za ka yi na ayyukan alkhairi ko dai na yawan sallolin nafila yawan zikirin Allah tabaraka wa ta'ala yawan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam yawan istighfari yawan sadaka yawan kyauta yawan ainihin ciyarwa yawan karatun alkur'ani yawan nafilfili ya zamto kajin mutu cewar bana insha Allah zai sha bambam da dukkanin asunzukan da ka rubuta wato a baya domin abu ne mai sauki ya zamto daga wannan ramadan din ba za ka fara halartar wannan ramadan ba wannan yana da cikin abin da ke taimakawa wato ainihin bawa mai imani ya ku bayan Allah yana daga cikin abin da ake jan hankalin musulmai da shi shine wato idan ramadan ya zo kada mutum ya kusanci wato ya gabaci watan ramadan da yin azumi kwana ɗaya ko kwana biyu ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin da aka rawaito daga Abi Huraira ana ƙara masa da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku gabaci Ramadan da azumin yini ɗaya ko yini biyu sai dai mutumin da ya kasance dama yana azumtar wato wata rana kamar Alhamis Alhamis ko Litinin sai zanto ya zo da dai wannan rana to wannan kun babu laifi dan ya azumci wannan amma haka kullum mutum ya ce bari ya kirkiri ya azumci kwana ɗaya ko kwana biyu kafin ramadan ya zo su sun riga sun fara sun ma daga daga an zo an same su a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya kada ku yi wannan wannan haramun ne yin haka din saba annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuma yin Allah lalle wannan wata wata ne mai albarka wata ne mai falala ku ga wato ku ainihin ribaci waɗannan kwanaki wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya alkhairori masu yawa Allah tabaraka wa ta'ala yake daga darajar waɗansu bayinsa a cikin waɗannan kwanaki masu ruwa ya kuma yin Allah ya kai dan uwa mai albarka kai tanadi domin wannan Ramadan da yake zuwa kai tanadi na ciki da kuma na waje ka ɗauki wannan Ramadan a matsayin Ramadan na ƙarshen rayuwarka wannan zai taimake ka wajen ayyukan wato ayyukan da ayyukan da kai kuma dama dole ne wata rana sai an yi wani Ramadan din da ba za ka ƙara ganin wani wani Ramadan ba ya kuma yin Allah ku ciyar da abinci ya kuma yin Allah ku ciyar da abinci ku karanta Alƙur'ani mai girma a cikin wannan wata yawaita salloli na tarawih da kuma tahajjud wato ku ainihin shayar da masu azumi ku ciyar da masu azumi gwargwadon da abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin azurta ku da shi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya ciyar da ainihin mai azumi za a ba shi kwatankwacin ladan wannan mai azumin ba tare kuma da an rago wani abu daga cikin ladan shi mai azumin wato an ɗebo daga kaɗan daga cikin nasa an ɗauka a baka ba a'a gwargwadon abin da ya kamata a ba shi kake to haka za ka ɗauka za ka ɗauka a baka idan yanzu ka ɗauki ruwa guda ɗaya fiye wata ne ko ruwan cikin roba ka ɗauka ka bai wani wanda ya azumi fara shan wannan to annabi sallallahu alaihi wasallama ya baka tabbacin cewa Allah tabaraka wa ta'ala zai rubuta maka lada adadin abin da zai biwa wanda ya wannan azumi din azumi kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce azumi na wani ni nake sakan yawa da shi babu wani wato wani adadi babu wani haddi da aka ce wanda ya azumi guda daya ladansa guda kaza ne a aladan mai yawa ne annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan kasa ne sai yake cewa duk wanda ya azumci azumi guda daya da nufin Allah tabaraka wa ta'ala ba wani ba shi lada ba ba dan ya burge wani ba ba dan wani ya ba masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Allah zai nisantar da shi tsakaninsa da wuta tafiyar shekara 70 wannan yana daga cikin falala wato ainihin wata Ramadan ya zo cikin wani hadisi manzo Allah ya cewa duk wanda ya azumci yini ɗaya domin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta su zunubansa da baki daya zai dawo kamar ma yau a karfe shi haka da wani hadisi yake cewa duk wanda ya yi tsayuwar dare wato dare daya a cikin watan Ramadan Allah tabaraka wa ta'ala zai yafi masa zunubansa da baki daya ya kuma yin Allah wannan lokaci ne kaka'a ce take kokarin zuwa ta ainihin alkhairi kaka'a ce wacce Allah tabaraka wa ta'ala yake gafarta zunuban bayi yake rubuta su zuwa ga ainihin gidan aljanna ya kuma ku biya ba su da ake gungu ku yafe wa juna waɗanda kuke bi din abinda za ku iya ku yafe wa juna ku yi afuwa dangane da abin da ya faru tsakaninku in kaza ya faru tsakaninka da wani akwai matsala akwai kaza ku yafe wa juna ya zo cikin hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan wato ramadan yayi sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ku duba dukkanin bayina zan gafarta musu gabaki daya amma duk wanda yake tsakaninsa da wani akwai wani kulleleniya wani akwai gaba wani yana jin wani a cikin zuciyarsa to ku gane waɗanda sai sun sun safata kansu ya kuma yin Allah ko yau juna afuwa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mutane su kawar da kai su yafe wa juna hudun bakwa san Allah tabaraka wa ta'ala ya fi mana ya fi muku ne Allah tabaraka wa ta'ala ka yafe mana ya kuma yin Allah wannan kaka'a ce ta alkhairi kaka'a ce ta ainihin alkhairi babu alkhairin da ya kai wato wannan wata wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da Qur'ani a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda aka rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya fi wato ainihin iska yawan kyauta kamar yadda in iska ta kabo kowa da kowa da yake gurin sai ya samu wato wannan iska sai dai in muka gurin Abu Hurairah yake cewa manzo Allah ya fi wannan kyauta ya fi kuma tsananin kyauta idan wato wata Ramadan ya kama saboda idan Ramadan yayi Jibril ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallama kullum kullum sai ya zo sun yi bitar alkur'ani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma malaika jibril ya ku yan uwa wannan dama ce Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda kaga cewa ya riski ramadan to Allah tabaraka wa ta'ala ya sake ba shi dama sai dai la'alla shi bawan ya yi amfani da wannan dama la'alla kuma ya wofantar da damar la'alla kuma zai ƙara riskar wata ba nawa nawa ne waɗanda mun yi azumin bare da su amma kuma ban da su nawa ne daga cikinmu waɗanda babu tabbas in za mu riski wannan kwanakin ko ba za mu riska ba saboda ya kuwa yin Allah duk wanda Allah tabaraka wata'ala ya tsawaita rayuwarsa zuwa ga waɗannan kwanaki lalle yana daga cikin wato mafi alkhairin alkhairori shine mutum ya dage ya aiwatar da alkhairori ya danne zuciyarsa ya aiwatar da alkhairori ya wato ya kuwa ana ku yawaita yawan tuwa a cikin wannan wata ina roƙon Allah tabaraka wata'ala ya gafarta mu zunubanmu ya Allah tabaraka wata'ala ka yafe mana laifukanmu ya kuma yi Allah Allah tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da yin salati bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna salati bisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya kuma suka yi imani ku yi salati gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya mun salati guda daya Allah tabaraka wa ta'ala zai masa salati guda goma اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم اصلح خاتمتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لي اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اصلح ختامنا يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وكتابك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسنه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر اخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم في ارض فلسطين والسودان وفي غيرها من الاماكن التي كان فيها مشاكل يا رب العالمين اللهم كن لهم ناصرا معينا وحافظا مؤيدا اللهم امنا في عوراتنا في عوراتنا اللهم امنا يا رب العالمين اللهم امنا في عوراتنا يا رب العالمين اللهم استر عوراتنا يا رب العالمين واحسن ختامنا يا رب العالمين الى صلاتكم يرحمكم الله